أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daren daya ga wata na ramadan wannan bangaren lissayin wata gaskiya yau ganin saudiya sun wata rawi sun wata rawi daidai wutar wata kenan duk da muna magana a hukumce ba a ce an ga wata ba muna jira bangaren azumi kenan na sanarwa na yanzu ma na labarin an ce an ga wata wata unguwa a mun ce wannan labari ba mu tabbas kan shi sai mun ji a hukunci amma ce a nan ma a wata aka ga wata kinan da yanzu kenan kuna a shirya insha Allah ko ba zama ta cikin shirya insha Allah kenan za mu ce yau daren ɗaya ga wata na Ramadan hijira dubu biyu da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da shekara ta 2022 ganin yau shi ne kenan karatunmu na ƙarshe na juma'a juma'a kuma sai na kullum insha Allah bayan da asar kare hudu da rabi insha Allah za a fara insha Allah na kullum bayan da asar yan uwa ganin abin da ya wata malamai sun ta bayani kuma an sha dai bayani ba wani abu daban sabo illa kullum mutum ya rike shari'a ya huta da wahala lokacin ka rike shari'a kai dai an ce an gani ka doka an gani ka aji ka huta kurum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inda ganin wata he wanda wani ne masu matsayi ne wanda ya Allah saka wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gari an nemi wata ba gani ba wata ruwa Abdullah bin Umar shi yace shi dole su kada ya Madina duk wannan safa manzo Allah ya ce musu ma ba wanda ya wata shi kada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kai dai ne ko ya kowa gani yace a kace azumi gobe wani wuri ma ba ma a madina ba an nemi wata kam a madina ba wanda da zama su allah har sahabai gaba daya an doki azumi tukun talatin sai an yi la'asar bayan la'asar ba sai ga wasu fatake sun fito daga nesa suka isu ko madina ana azumi har la'asar ta wuce suka ce mutum a daren jiya muka ga wata a wuri kaza manzo Allah ya ce maza maza a je bai ce ba bari ta ta da san koyo gobe za ka da yawa ya ce a yi shaida a mutum ya gaya kowa ya sha ruwa kuma gobe sai mu je mu idi kuma kaga ba wani magana hewa ne hewa ne in dai an gani yan wani kaddara wannan mutumin ƙarya yake kai da ka aiki da zai shari'a za kuma a yi yawa ƙarya ta yawa waye nabi ya rai ma kuma na hukai nabi ya rai kuma na hukai har da nasu ƙura'ani annabi ya da munafukai ma amma shari'a tana yake da zahiri mataka abu ya bayyana an ga wata kurin ka ɗauka ƙin yi shi ne matsala kuma ruzu rudun haɓa da baka buwar shi Allah shi da mu a ganin za mu takaita tambaya guda biyu ɗaya yana cewa tabbacin yin me tasbihi da ake subhanallahi walhamdulillahi wala ila illa Allah wallahu ka kawa nawaki kawa 25 san tasbihi akwai kala kala akwai goma goma subhanallah goma walhamdulillah goma wallahi akbar goma ya tabbata akwai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ari da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ya tabbata akwai subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كي يشرين دبها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال لا إله إلا هو وأنا رواية سنسون النسائي لا تفتح زدنا يعني سنسون النسائي كي يشرين دبها جيكم أقول إن قرأت كما قبعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو يشرين دبها يا تفتح شيما sai malam menene hukuncin ko tabbacin yin sallah raka'a biyu ba da asar to ne a yi mun sha wannan karatu ne wa masala ta sabanin sallah ba da asar tana sabani da yawa amma karanta na rori kamar da cikin sisla sai na labani ya yi munakasha kan magana kwarai kuma da karatun mala ta ibn hazar kusan duk tayi guda yi kan wannan sallah ya kawo ruwayoyi daga tabiya daga safe sama da 20 kan wannan sallah da ruwayoyi kan ko tabbatattu suka kawo maganar tabbacinta duk da abin da ya shahara rashin yin nafila ba la'akar amma maganar da suwan suke yi raka a birar ba nafilori ba wanda aisha radiyallahu anha da aka mata magana cewa umar bin khattab yana bugun mutane akan nafila ba la'akar ta ce allah jikan allah jikan ba allah jikan shi ta ce umar ya wani sallah kuma ya sa annabi ya yi amma iyaye haka da kamar mutane ga magarin mutane kada a bude kowa ta nafila bayan akar su ɗauka za a ta yi har lokacin da aka hana haka abu suna sha'ari umar ya koshi ya sallah ya har zai jihar bush ya ce kai abin da ka daban fasa wa dan kai wajen magana wani jihar bush sha'ari zan fasa yi haka ana ga zarbi haka a ciwani shi ma umar ya koshi cikin duhu da yake yi ita daban fasa da kafin gini ya abin da ka yi daban fasa na yi wanda yake ka a takaice dai masallaci sanan nan amma abin da ya shahara ba a yi nafila ba da akar amma a gaskiya kamar albani cikin zilata ka cewa ina masu rayuwa suna ta mutu albani ke cewa masu rayuwa suna ta mutu raka'a biyu ba da aka ta farko ruwa cikin ruwa inganta duk da akwai sabani kan magana amma gaskiya ba kun nafila ba nafila muka da karu babu amma raka'a biyu ta tabbata da sai ingantattu kan haka gaskiyar magana duk da mun sabani wallahi wa'ala sai za mu tashi aya ta 181 ganin mun zo ƙarshen wata kuma ƙarshen karatu kuma duk su shi ne muna sun da dama da yi da yi da sura insha Allah kun Allah ka dama bismillah ar-rahman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين muna cikin bayani na annabin Allah Shu'aib bayan duk wa'azi da yayi na jan hankalinsu wajen tsoron Allah da kaɗai ta Allah sauransu cikin wa'azi da ya musu bayan da shi can babban kawurci akwai babban ɓanna wanda yake shiga haƙƙin talakawa ne rage haƙƙin talakawa na rage awo rage muddi ko abin awo gaba ɗaya a jumurce shi ne cikin wa'azi da yake musu ya ce awful kai ku cika abin awo alkai asalin abin da ake mai zir ake aunawa mizan abin da yake aiki na yauni dinde abu ne na haƙƙin mutane ake kira ku cika ma'auni wala ta kunu min al-khasirin kan ku zama to daga cikin masu rage mutane ake wazinu bil qistat al-mustaqim kaga yace ku yi awo ba ne magana kai da kuma ya ka ku yi awo kiran bangaren awon nauyin ma ku yi awo bil qistat al-mustaqim da abun awo mizan wanda yake daidai wanda bai shi haƙƙin wani kada ka sa nan yayi ma'ana an ga zuba wajen wajen naka ya zama tuka ne wancan yana jari wajen abin awo ka yi daidai wanda illa ma abin da ke bukata wanda ka yi shakka na kuya yawa da ka yi shakka ko ka rage ma wani kenan bangaren awo na na awo na mai zuru ku cika kun bangaren ne wani ma ku yi awo ma abu ne wanda yake daidai zai ba da haƙƙin kowa wala ta baka sun nasu ashiya aku kada ku rage wa mutane haƙƙinsu mutum ya sai tiya ɗaya kilo ɗaya kilo biyu ka rage mai shiga haƙƙi ne wala ta aso fil adam mufsidin kuma kan ku rika shiga ɓanna kan ku yi ɓanna a saman ƙasa nan sai bayan magana kawurcin kawurcin mahalla magana rage mudi kuma ɓannata ne alzalimai ne a saman ƙasa da haka ce wata ku واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين kuma ya ji hankalinsu da girman wanda yake kiransa zuwa gare shi da girman wanda yake masa wannan hani kan wannan ɓanna ya ce wattaƙun lazi halakakun wani jimillatan awwalin ku ji tsoron wanda mahalicin shi halice ku ba ku ba ma uwayenku ma yan harko shi halice su idan ku ji tsoron wannan ubangiji ku bi dokokin shi na jikin hankalinsu da jin tsoron allah wanda ya muku wannan baiwa ta halittar ku da uwayen masu gabata shi ne mahalicci wani wa'azin da ya mai suka ce قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
ƙalu inna ma an tabi na musahari amsa suka ba shi wani bayanin da ya yi a suka ce kai wurin kana daga cikin wanda aka wa sihiri aka yi wasa da hankalinka mana ba ka da hankali kana hayaniya da kurin don ba ka cikin hankalinka haka suka ce mishi kuma wa ma an tabi da basharun mitruna yau shi zaka ce allah ya aiko ka alaƙar mutum ne kamar mu nake suna inkarin Allah ya aiko da mutum ya za a aiko da mutum ko mutum ka bar mu kurin ina da zuwa kan makadibin da mina kadibin kurin muna ga cewa nan ba da shakka muna kurin tabbatar cewa kurin kai ne muka ne shi haka aka ce ma annabin Allah kariya to na kai an jama'a yake mai wannan annabin Allah manzo Allah ce da kariya yake ba kuma in suke tabbatar da ba gaske suke ga alama na barazana cewa an har gaskiya ne me suke nema فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين
قال ربي أعلم قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
yanzu amin fa'asqit alaina kisafan min sama in kunta min sadiqin cewa in har kai annabin Allah ne na gaskiya Allah ya yi koka to an ki ba a yi ka sabako da wani yanki sama ta faru da kashe mu ka zaune a iyaka tabbata ma da wawaye ne na wani fice in gaskiya ne Allah ya shirye da mu ruwan wata gana a hanku a zafa kada akwai wata kwarai kwarai ga cikin tabbatar da wata magana ta ta rashin hankali suka ce a sabar a yanko da wani bangare na sama ya faɗo kanmu in har gaskiya kake nan cewa a kwarai shi ne har gaskiya kake kala rabbi a'lam bima ta'malu wannan lamarin aya a halakar da ku a bar ku aikata ina ba zai ba na bane wannan Allah ubangijin da ya yabo shi kenan ubangijin da ya yabo ni shi ya kowa sanin me kuke ciki me ya dace a mu wannan ba na bane ba fa kallabu suka karyantar da shi cewa ba annabin Allah bane ba sakamakon haka fa akhadhum azabu yawm zulla sai azaba ta ranar inuwa na malaman tafsir na bayani duka akan magana guda suke kan cewa mutanen shu'aib a musu azaba ta yau zulla shi ne girgije sun samu hori da bala'in za'i Allah kun bala'in za'i sai wani girgije ya zo sai wani girgije sai ba da inuwa ganin neman sanyi aka musu aka aka musu ƙorabo sai kowa ke san shigowa wannan inuwa ya samu wannan girgije da ya taru kan haka shi kuma ta lalace ta Allah Allah ya musu ka shigo da kowa ya shigo suna ganin ne wani ci tsayi ashe lokacin azaba ne a wannan wuri ne Allah subhanahu wataala alƙashin wannan inuwa ba ta zulla inuwa wanda aka musu ce aka musu girgije da aka yi magana ba haka mu rajafa tsawa da aka yi ko saiha a wani mutum da aka yi tsawa kuma kowa sai aka yi tsawa da ƙarfi ka ta girgizawa kina an samu inuwa an samu tsawa kuma an samu girgizar ƙasa lokaci guda ne Allah ya gama da su innahu kana azaba yawm azim wannan azaba ta yawm zulla kwarai azaba ta tawuni azaba mai girman gaske haka Allah musu Allah ce inna fi zalika la'aya cikin lamarin shu'aib da mutanen shi yanda mai wa'azi ke wa'azi wasu ce ƙarya ce kaman ba annabin Allah bane ba dan sun nemi aya ba ka aya sai ƙarya ce su ci gaba da ballan su karshe ne da abin da ya wakana yanda Allah musu Allah ya halaka su sai kenan akwai abin gani a lura kan ta kawo kanku ku Allah ku dokokin Allah kada da ana wa'azi shiru ai a kaza ko a zaba kaza Allah zama kaza zama kaza Allah bai ku ba ko kuma an kare ba komi a a ku dokin da sai ga yan baya yace wa ma kan akatul mu'min din ce mahi yau mutane wannan bai kamata mai hankali ya gano ya lura kada kai gare shi amma mahi yau mutane ba sa imani kuma yace wa inna rabbaka lahu wal azizur rahim abin da kimai mai tawo tukun kisa cikin sura lalle ubangiji ka mabuwaye ne kina Allah ba abin da ke gagara Allah Allah abin da ya so ke yi mai iko ne cikin iko abin da ga dama ke yi amma lokaci guda arrahim ko mai jinka yi mai jinka ba shi amma da rama Allah ba Allah bai jinkirtawa kamar rama Allah ya barku ai dai ai dai mai rabo ko mun rabo kuma Allah gama da shi ci gaba وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
ce wa innahu ana ishara ga shi alqur'anin da ke hannun da aka karanta muku kun ga wannan alqur'ani la tanzilu rabbil alamin tabbas sabkakke ne daga ubangijin halittu gaba daya daga sai yake gaba daya Allah ya sabkar da shi kuma nazala bihi ruhul amin kuma malaika jibril mai tsarki wa wannan amintaccen Allah shi yazo da wannan littafi daga Allah yake kuma yabi ta hanyar amini a cikin mala'ikun ma mala'ikar jibril wanda kuma amini ne akan sakon Allah bai karawa bai dadawa yanda aka gaya mai haka yake isar da shi shine rubul amin al-amin kenan kuma wannan qur'anin ya sabakar da shi ala qalbik a zuciyanka iya karantawa da iya hada cewa da har kuma annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa iya maimaita iya hodi a kanka motsa harshenka la ta harfi bin sanar da ta'ajal bi ina rena da mau da qur'ana aka ce kanka motsa harshen ka motsa ba ruwanka mazan iya tsoron ka aje a tsari ya munci jibril iya karanta shi ma yana karanta yana wa aka ce a la tuharrik bihi lisanaka la ta'jal bi ko kace kanka motsa dan gaugawa inna alaina jama'a qur'ana sunna da bayana wannan alamar za mu karanta maka za a tattara mashi kamar a zuciyarka kuma a maka bayani duk ba ruwanka kurin ka shurara kurin zai shurara ana karewa ya kiyaye komi na kenan an sauka da wani ƙura'ani ce a kan zuciyarka kuma ya ce ne ta kuna minal munzirin an sauka da wani littayi don ka zamanto daga cikin masu galgadi galgadi kake ka hirta baki a gyara kuma ya zo bilisanin arabi mubin ya zo da harshe balarabe kuma fasir wani bayanin shi a yi nake karara ba wani shubaha a kan shi yan wani shi ne cewa alaƙar ƙur'ani da larabci shi ne cewa dangantakar larabci da musulunci ganin annabin balarabe shi littayin balarabe ne haka nan dole ya shige wannan shi ne ƙa'idar girmama larabci a wajen musulmi don daga annabin balarabe ne kuma ƙur'anin Allah ya zaɓi harshe kyakkyawan harshe harshe mai fasaha ya saukar da littafi kuma iya littafi ɗan wani shi ne alaƙarmu da larabci game da addinin musulunci ana girmama shi don wannan matsayi ba don ba ƙabila ko jinsi ko kaza wannan shi ne ainihin girmama shi don littafi wani girma littafi ke na ƙur'ani ya sauko da harshe balarabe kuma da ke fasiri don asalar da cikin ko alzuguwa ta ne a cikin harshenan duniya harshe ne mai kalmomi mai fasaha da balaga cikin harshen duniya har yau dole ka ta duka kalmomi na zama kanan duniya allah ke nan da gaske ya san me yasa yi eh ya ce wa innahu wa innahu lafi zuburil awwalin أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
na'am yan uwa mun kare karshen ayar mu magana muhimmancin larabci gaba da musulmi yan uwa zaka ga duk wata siyasa ta duniya an zo ga faranci ce amurka ce ingila ce kaga a duniya akwai kungiya ta francophonie ko akwai ta ta wata ke wannan ta ran ingila commonwealth commonwealth commonwealth ƙungiyoyi ne ko na halishe iya da ɗayan goyon baya da neman karantar da shi da yaƙi a duniya sai mu ne ta wannan harshen kowa ke son ya da mulkoshi a duniya to sai musulmi shi ne bai da nashi sai musulmi bai da nashi ke muna mu ƙur'ani kuma ƙur'ani arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin isa ke dole mu goyi bayan harshen larabci da shi ne harshen isar da musulunci shi ne harshen ƙurani duk a kan abuwa ya ce daga kaza aya kaza aka gano fasara ce ya ta tafsin iyawa ya duk iya kuskure da ka shi ne jigo ce mahimmancin kulawa da larabci ga musulmi da shi ne halishan isar da saƙon Allah da na manzan da Allah ya aiko daga larabci da ɗauka a yi bayani ga wani halishi haka dole ke mu kamba mu harshen larabci ba shi mahimmanci a cikin musulunci ya ce wa innahu la fi zurul awwalin shi wannan qur'ani da ke ba labari mai wannan matsayi ba haka ba kurin kwaram ya zo ko an zama ta yi bace annabi a labarin shi cikin littattafan yan farko a taura a injil a zama duk wannan a littattafan yan farko ma akwai labarin littafi balarabe na annabi balarabe zai zo da matsayin shi da komi tuni an bar labarin ana jira ne Allah ya kawo shi ya ce a walam ya kullum aya shin wasu mutane ba za ka gane wata aya ba alama su gano da mahimmancin ƙur'ani ba kawai tsakarar na mai wadda kur'a ga shi gurin ba da dinin komi ba su gano wa an yi alamun ulama wani isra'i cewa malamai kayan su kowa sani a wancan zamani wani isra'i su ne suke da masaniya game da ilimi daga wajen allah suke a taura ko maganar zaburkin injil bangare guda na nasara kenan wannan ya kamata su sauran kahurai ko su shawa su gano da cewa ƙur'ani daga wajen Allah ke saboda malamai na banu sai wanda ba sai da manzon Allah ba suna adawa da larabawan sun san da labarin ƙur'ani da ai da yawa daga cikin ahlul kitab yahudawan da yawa hakan saran nawa suka musulunta kuma da musulunta su su malamai ne a cikin addinin sun tabbatar da wannan annabin sun karance shi sun gaci duk labarin shi da abin da zai zo da shi kiran wannan gami hankali kada ba bari su da ba ta da ku dauki da shi ku gano littafi ne daga wajen Allah can dama akwai labarin shi a cikin littafin yan farko yace walau nazzalnahu ala ba'd al-ajami fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin Allah ce inda su an na magana ba da asalin jigon wanda annabin ya zo a cikin suka zama to jagororin ya da addinin ya ce Allah ce inda muka saukar da wannan littafi ga wani harshe wanda ba larabci ba a basu a karanta ma kwarai shawa kuma ce larabawa ba sa da rasta yi wani musulmi ba musamman ke ba za mu kan taɓin gwaranci mai ki musamman abin da ke wani ba a zamin imani to ya ka sauko da harshen nan kiran ba ku da abin wadi an sako da halishin naku don su ne jigo lalle asali ƙur'ani na kowane duniya amma daga ina abin ya zo daga ina aka da duniya wanda allah ba jagorancin yaɗawar su ne ƙwarishawa cikin su ne manzala yake na sarma cikin su aka sa abubakar su umar su usman su ali da duk muhimman sabai saura ɗan zawa daga duniya masu kamawa ne akan wani aikin amma ɗan fal daga nan allah ya ga addinin duniya gaba daya da ne da farko in saka na saukar da shi da halishan da suke ji inda za su gane don su ma su kai sako duniya ya ce inda walau na zarna a labarar al'ajamin inda mun saukar da wannan littafi ga wasu wani daga cikin ajimawa duk wata al'ajami duk wani ajami duk wani balbalare ba shinuwa ne jafoni ne mahaushi mabarbare ba duka duka ajami duka mun mace ba gwarawa ba gwarawa kun ajin ba ajamin ci kun duk ba dauci ba ba ajamin yace inda wani daga cikin ajamawa aka sabka da littafin fa qara'ahu alayhi ya karanta musu halishin shi ma kanu bi mu'min ba ta imani كذلك سلكناه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الله يقول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين الله يقول حكا يبدأ كذا حكا يا محمد أنا أنا مغانا دا أنا صلى الله عليه وسلم باش حقولي كيدا وأنا متسليا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين وأنا حال تغني متانك نقرية تدرسيا ƙarfi da manzannin Allah wannan halin haka muka sanya wannan ɗabi'a cikin zukatan mana haka halin mujirman yake ƙaryatar da annabawan Allah ba gare da aka fara ba haka halin mutane yake za a ta gaya musu gaskiya ana musu wa'azi amma la yu'minu nabi hatta rawal azab al alim haka ake ta wa'azin ba sa imani sai azaba mai tsanani gadangadan ta zo sun ga kurkuwa bari ko bari maka neman a koma kun babu damar koma fayati fayatihim baghtatan hum la yashurun wannan azaba za ta zo musu kwara shine kwara bagatan kwara shine kuna wasa ya wuce zama kidan babu shiri suna da shi ke suna banna ya da su sakai sa kawo kullum arziki karuwa ke ana jin daɗi abin shekara nawa na tawazin ba abin da ake suna kamar an wuce shi kuma Allah lokaci da bai yi ba shi yasa ya kyale su abin ya zama kwaram shi kenan an tsare ba dama koma baya al'umma ɗaya a duniya Allah ma wani afuwa a tarihin duniya mutanen Yunus su kaɗai Allah ba wani baiwa aka suka ƙi imani azaba ta zo kuma ta koma ba a halakar da su ba su ma sa'arsa ɗaya kuskura annabinsu annabi yunus ya yi wa'azi ya wa'azi ya ga azaba ta rana ta zo maimakon ya yi jiran umarni ka huta sai gaugawar huta ya tsere don ka azaba ta same shi shi ne ya shiga jirgin ruwa ya bar garin ya tsere shi ka ta same shi to gaugawa da ya yi sai zamanto rahama ga su al'umma iya shiga jirgin ruwa alamin jarrabawa jirgin ruwa aka ce mutane sun yawa dole sai an rage yauni ka kowa hallaka aka yi ƙura'a kuma ta haɗo kan yunus aka ɗauka aka jewa da kisa tana cikin ƙura'ani aka jewa a ruwa kihi ya taɓa kuma a cikin kihin ne kuma abin da ya waka ne ta yi na tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce falaula kalmun musabbihin da yake gubin ilamu ba'sun Allah ce in ba dan ba ya zama to mai yawan tasbihi da wannan kin da ya zama a cikin tashin kiyama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya san ya hada ne kai tsaye koma ga Allah ina da addu'a annabi yake mata suna cewa addu'a zinnun shugaban addu'a cikin sunan turmuzi yake ce ba musulmin da zai roki Allah da wannan addu'a kan wata bukata Allah ya biya mishi sun sunan turmuzi ruwa ta inganta haka sun sunan turmuzi yace ba wannan da zai roki Allah da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kai kai kuma wani adadi na fadan da yake shahara na ya dashi awa kai raka'a biyu kai kawa a cikin sujada wani bai tabbata ba jin kaji wata adda a sujada a karanta wata qur'aya qur'ani ko sura ba sai bi inganci ka kaba kanka wala ma in dai qur'ani ne zaka karanta wata sura kaza a cikin sujada ko ai qur'ani ba da wannan bai inganci annabi ya hana hana shi kuma hana duk qur'ani bai a sujada kun ba ruwa ta inganta ta kawo ta addu'a a sujada ta qur'ani amma ita addu'a karan kanta addu'a ce mai istijaba annabi annabi ya mata suna ma sai du'a shugabannin addu'a kenan addu'a ce mai muhimmanci kama annabi salati kai kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai kai daga hannu ka zama da fata to kenan yunus shine kadai al'umma shi ce ya ya tahi azaba ta zo suka zo suka yana suna neman shi kuma annabi ya tsere babu shi sun zo su yi imani babu shi Allah ya dakatar da azaba Allah ce su kaɗai a duniya aka ma haka azaba ta zo aka maida su kaɗai Allah ma haka kenan Allah ce haka halin mutane yake ba sa imani hatta ran azaba a yasa azaba ka kankanan fayatihim bakatatan kuma da shirun azaba za ta zo kwaram babu shi shi kenan an kare kuma فيقولوا فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون
Allah ce fayakulu hal na hannun munzaru bayan sun haɗa kwaran azaba ta wasu neman a ɗan an ɗan dakata mana a ɗan jiraye mu a ɗan babu lokaci Allah ce a fabi azabin na ta'ajiru cin mutane yanzu har azabar ta mutum take nema a kawo a kawo gaskiya ne ba na rashin sanin Allah shi ke kaka yanzu Allah na kama wani barazana kawo azaba alka neman azaba da kai neman Allah kare kansa haka ka neman a kada a kada da gaskiya ne na nan da sabon samun kare ne Allah ya yi inkarin wannan mugun hali na neman a zaune azaba a kare shi azaba a fabi azabi na sa'ajirun cin azabar ta mace ake neman gaugawar ta Allah ce a fara'aita in mata'anahum sinin sun mata'ahum ma kanu yu'adun shin su mutane da jin daɗi da wadata ke yaudara ke ruda sai suka dara Allah ce muka bar su muka ji yadda da su daɗi shekaru a ci a more shekara nawa daɗi lafiya ba ciwon kai ba masasara ga kuɗi ga wadata ai dai ai da muka shi an ji daɗin an more su maja'an maka wannan dai abin da Allah ce zai zo ya zo da Allah ka za ka dira ka samu matsalar abu yau ka shiga nawa kullum ka ji daɗi ba matsala ko da a sa maka kun zazzaɓi kun masasara ta guji ɗaya masasara kun da wuni da ka ji kurun ta ka ji tun da ba ka taɓa inda ya duniya ba ko mai kamar shi wuni ɗaya da masasara kurun a gama ka da fari ka ciwon haƙori ma ko ciwon haƙori ma ka ji in ka da wani daɗi in ka da wani daɗi ka ji in ba wata cuta ba wani cuta a cikin ka za ka ijimin da Allah ma idan ku ba wata cuta mai sauki wa idan ku Allah Allah maka da sauki amma dole Allah ka maka da ita duk wani jin daɗi ka mace shi to bale kuma azaba ga wada azaba Allah ka wada haka nan kakka rubu da jin daɗi da wadata a an Allah ka da wani abu da ke zaka zaka gwamnati ya kana da tabbas duk abin da ka ji daɗi ya maka mace shi babu shi cikin Allah ce kaddara a bar su in mata'ana musulmin mun ji yadda su daɗi shekaru sun maja'ahun makarfadun abinda ake musu alkawari sai zo ma'amma na ainihin makarfadun mata'un kuma wannan abinda su yi rufe su na duki ya su zai daɗin a zarafin ta zo ba bai musu amfanin kwal a banza kodin sun gama yawo na liyu yanan jan hankali na kai jin da wadata da talalar Allah ta yaudare ka ka tsaya cikin sa'a Allah ka yi kokarin gyara tsakaninka da ɗan uwa muna magana azaba ta zo yanzu sai yanzu ka dawo saboda dawo ba baka mutuwa nawa suke ciki iya cikin lashin faɗi mutu ya ta he dawo rubanna ma zai mutu ya kwanta sai ya kulle wata kitabun mura da sa za a yi da shi ya mutu cikin dare nawa kai ya kulle ta an kullum an yi tsere da ma iya gobe za a yi wata ya kulle ta ta ya mutu da ya mutu an kare to da dai raba da an kare kenan an rage maka dose an rage ka dinga cikin hadari kenan kafin ta zo yi kokarin gyara tsakaninka da Allah shi da ba nake fata fata a yi kokarin gyara dan adam halin shi ne banna halin shi ne yi amma abin da ke nema ka komo ka koma ka gyara da Allah ka hanyar kama kada azaba ko lokacin kai da yau kiyama tashi da yau ka mutu duk daya a wajenka duk da yarje dozai ne ko mai sauran ba mutuwa sakamako mai za kiyama sakamako duk ɗaya ne a wajenka yi kokarin kullum gyara kullum kaka rudu da talalar Allah ya ce wa ma'ahalin wa ma'ahalakna min ƙaryatin illa laha munzirun zikira wa makunna zalimin na'am Allah ce wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munzirun zikra wa ma kunna zalimin Allah ce ba mu taba halakar ba da wani gari cikin garuruwa da Allah halakar ba garin da Allah halaka haka kurin kun zuga azaba ta kurin an musu kulma halakar da su haka kurin a Allah ce illa laha munzirun adalcin Allah da rahama ta Allah ga bayi bai aiko da azaba haka kurin ba da zai gobe sai an aiko da gargadi ku gyara ku koma ga Allah tun Allah suna kaman wasa ake koma ƙarya ke haka iya ja da kuɗi su ce ƙarya ke wani ma a kashe haka suka yi ta rayuwa ana wannan hali ne mai galgadi ya yi sun kiya ta kwan Allah yake sabkar da azaba mana ya gida mutum halakar da kowa lokaci guda a marhama ce ta Allah ga bayi sai jinkirta mu sai shekartaka shekaru a hukumu ka duba ka gyara Allah gawarta maka kuma saka aljanna shi wani abin rana da mata Allah shi Allah laksa Allah ga fulu kuma rahim kai bannan ya musali zina ce shan giya ce me yake ta yi Allah ya so lokaci guda kama ka lokaci guda kuma a roƙo kama ka mutu ko da ka tsaya na da wani cuta ka tsaya mutum da ya haƙe ko rubuta na wani cuta wata kuka ya ce ta yi maladi ne wani aya ce amma turu mun da kuma kuma kuma sai haƙi ko bai ku haƙi ko bai ku ya haƙi ya kai da kita ta hawa alkita wannan aya ce da rika Allah ya yawa kowa to Allah ya barka ka kwanta ka tashi ka je ka yi shigantaka ka je gidan karo ka je gidan waye duka dai Allah ya iya kama ka lokaci guda wannan abin da iya wani ma shekaru yi Allah bai kashe shi ba duniya zama ba kuran ne ya tuba ya ta kuka ya kuma ga ta zama ga Allah sai Allah ya gamta mai gaba daya in mutum ta zarbe ruwa kai ta kama kamar ni da zai wani mutum ya ta kamar ni da ba kaza ba ka kai kama abin ma Allah zai ga mutum ana ga bai adalci shi ya ga shi girman shi kamar wani ɗan shi ne ko da yawa rama yawa wani tausayawa bai ba shi kuɗin shi sai ka sa mashi da kamar ni da wani kamar ni wanda ya maka kaza no ki take maka kaza ya wuce kamar ni wanda ya maka kaza wai ya yi ya mai wani abin kirki ne bai ba shi kuɗi ba mai kaza ba mai suwa da ne shi ko ɗan shi ne da kamar ni da maka kaza kai kam Allah tawa na'am sai Allah mai marhaba ne to Allah duk abin da ka yi kyale ka tsakar rana mutum sai tuba Allah ya yi gaba daya da karewa rahama ta Allah kuma ya sashi gina aljanna eh sai da cikin haushi ma ko a duniya kuna bar shi ko ya ko da kada ka ga aljanna eh ga shi aljanna sai Allah ya ce Allah ya kafu da da biyu daya ya kashe daya bisa garin aljanna shi wannan an kashe shi iya musulmi wajen hadin bisa bidin da wanda kashe shi sai tuba shi ma yau zalunta shi ma shahada shi kai kasar aljanna ya kashe ka kuma ga kulka aljanna gaba daya amma wannan za a ma su tudun min gilla irin ala ya hudu a dawo na ta duniya tun da shi ma yi imani sai ya kawo ne ne ya kashe ka yanzu ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan misali kuna cikin yaƙi wani ya cire mahausa da hannu ko wani abu ko ya kashe wani ya kewaye kalmar shahada kan ya dawo kalmar shahada na kan kashe shi kai da ka koma matsayin shi ka hanyar kashe ka kai jinin ka kai da jinin ka ya halitta Allah kenan Allah gafurun ne mai gafara ne mai jirka ne Allah ce kenan wannan Allah ce ba garin da muka hallakar sai an aiko da mai galgadi Allah ce zikira wai Allah da yake aiko da mai galgadi a iyaye ne dan tunatarwa da yanke hujja wa ma kunna zalimin Allah bin zalimtar bayi in kuke an ga muku daga muku bayan muku kashe muku kashe muku kashe ko ya muku bar abin da aka zama muku kashe in kun kiyaye ne to kun Allah ka da azaba kuma halakar da ci gaba وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعصولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
التي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما تبيون التي أنا مكان أنا مكان ده مثل القرآن shi ne wannan ƙur'ani ba shaidanu ba suka sabkar da shi kuma wa mayan barilan bai dacewa ma a matsayin shaidani a ce ya zo da littafi kamar alƙur'ani ba irin nasa ba ne ba irin nasa ba ne ba bai dacewa da irin ba ake shaidanu wani ba ya ce mu domin su shaidanun da kuke tsammani ko a ce sun kawo wani abu daga Allah innahum an sami da ma'azulun su tuni an kare su an samu su hijabi daga zuwa jin magana a sama a da malaiku da aljannu kan aiku saboda alkurani suna zuwa cin kaso sama su je sama suna jin magana ta malaiku in za a raba ba a duniya sai su samu labari sai su kasa su kawo wa bokaye daga na samu asalin bokanci daga na samu tushe sai a samu sai a yi katarin su kawo labari boka a wani ya ta abin yawo kanu ka wani ma wani da wannan kai gaskiya daya sai dubu ya kuwa na abin da ka ba abu ya ban da bai goyo kana shikenan kuma kowace to yanzu kenan ganin saukar kuɗa alƙur'ani dan Allah ya kare wani shubhar Allah ya sa sama hijabi aka sanya mata garkuwa ta turmamu shedanu idan suka ni sama suka je sai suka an koro su wuta ta biyo su sai suka tambaya mu ba sani ba wannan abin da ake yi sabo wani alheri ne ya zo ga duniya ko wani shari'a ake jinsu muna zama na kana wani hana mu kan samu labari an saukar da alkurani mu zan da zukur kenan shidanu ba su ba zuwa sama kenan ba gamin ƙura'ani da shi ɗan ba irin maganarsa ba ce ba irin kalmarsa ba ce ba wannan daga Allah yake tanzirin na rabbil alamin dan haka ne Allah ce gaba wala tad'u ma Allah ilahan akhar فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين fala ta da'u ma'allahi ila ahad dai jigon magana ana kira kakka kuskura ka bauta ma Allah tare da wani ko ko da mala'ika ne kowane ne ahada ba wani mai matsayi a wajen Allah dan daraja da girma a wajen Allah wanda ta haƙi a bashi wani abu na Allah ko da mala'ika ne abin ɗan wake kai mutane ke boro wajen malaman tsubu wanda za su ce maka wurdina ruhani ai su ruhanai mala'iku ne musulmi a aljannu musulmi aljannu musulmi ne haka suke cewa wasu ruhanai wa ba amma ka wurdi ne kiran wani ruhani ai shi ruhani mala'ika ana aljanni ne ma musulmi musulman aljannu ne su ne ruhanai kaga nan rashin sanin tauhidi ya kawo magana zo da tauhidi kai kiraye mala'ika jibril ka kawo ce mu Allah iya kada akan mala'iku kiraye jibril ba aljanni ba kai ba kai mala'ika jibril ma aka wuce ka wuce ba a kiran kowa fada ta zo ma'allahi ba a kiran kowa da haka kiran kiran wani ka ba ka wani wurdi ko mu wane na a kira shi annabi ne mala'ika ne ba a kiran kowa sai Allah Allah ba wani ba ba kowa ba wani Allah ne ba wani ke haƙƙin Allah ko irin aikin Allah me yasa wala bi kullu kufuwan ahad ba wani abu na Allah da wani ke yi ya ce fatakuna min mu'azzabin in kuwa har ka bauta ta mu wani tare da Allah to za ka zama to cikin lan wanda za a ma'ana wa anzir ashiratuka al-aqrabin nan Allah ba mun gashi umarni ka yi gargadi da yan cikin gida danginka na kusa na ji yawa kana a makka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin da'awa an mai umarni ya kirayi famin shi yan gidansu ya kan safa ya fara da ƙwarai shawa taushi-taushi bin hashin aika je da gida da abbas ka har gaɗi ya shi fatima bayan musu kira cewa kuna ga inda zan ba ku labari kan dutsen safa yawo zan ba ku labari a bayana wasu jama'a mayaka za a kawo muku hari garin maka za ku gaskanta ne ƙwarai zan gaskanta ga mamman ba zan ce ku da ƙarya ba za mu yarda sai to ni mai gargaɗi ne kayan wata azaba mai tsanani ta zo ce ko da kalma guda kalmar la'ila illallah ku samu rabota a wajen annan annan ne wanda ake cewa abu lahab alihaza jama'ata ta tabbata ka tsanar yau alihaza jama'ata ma yawa annaba a tire kama Allah wani da wannan kuma da wannan kuma tsara don wannan kuma tsara yawa annaba a tire shi aka asa kwa tabbata za a bi da wata aka ce asa kwa hannaye biyu na abu lafi sun taɓe shi ma taɓe kan wani abin da ya yi ya yi wa'azi ya gani daga gani mai kwan imani a shi mai a tare magana kare ya kirayi dukkan ƙurishawa ya kirayi ɗan gidansu abbas duka wata safiya maganar fatima ku ‘yantar da kanku daga wuta ni da abu ne an kuma nan lashe dole ne ba allah ba a da a tare shi mutane a wani ku yi kowa ya ta kan shi shi ne galgadin ka yi galgadi ga danginka na kusa وخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين كما كان أمرني كزمن تم تمشي مالي بسوق مالي كسلت بتهو وجهك نا داك شا تدون دي بيك daga cikin masu imani nan kalmar janah an ce fi'ala ce ta tausa ko ta je kaza da yayanta yanzu ta hada take ka take ka take ta take ka take ta tarewa tana karewa kawun da je ta kawun kawun hadari da musko sunan misali ake kawo a tarafin uwaye ya ɗauka su ɗauka jina hajjula na rama na uwaye su sa musu wuki na rama wanda wani malami ya kawo wa najeriya wai hujje wa duka ma uwaye allah ya waka fitar da majina hajjula na rama ka su sabta wuki nan ka fadi ka mutu kana da wuki kai ba baka wuki ka fadi ka tsubu daga uwaye sai ka ce to an ce annabi annabi ga umarni haɗu waki an ce wuki ne ko da annabi wuki gare shi ko annabi ko haɗu waki ga gwamnati imani annabi ka umarni waka fi jana haka ko kai aka ce annabi zartar da hukuncinka ga masu imani in mulki ake ni in waduwa ake ni annabi zai wa masu imani waduwa zai wada gaban su kai da su wannan kullum ana kawo wani kalma ce ta tausayawa ka tausayawa duk suke tare kan masu imani a ji hannun annabi zama to mai tamshin hali eh mai sauƙin hali ga masu imani fa yana asau فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم fa ina asauk wannan kira da kama danginka in sun saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun kurin ka ce ni na kubuta ba ni ba ku ba na ba ruwa na da abin da kuke aikatawa na maza kuma wa tawakkal 'ala al-azizir rahim kuma ka dogara ga mabuwayi mai jin kai Allah kenan alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin wanda Allah shike ganin ka lokacin da kake tashi cikin dare na sallah ko tare da jama'a kake Allah yana ganin ka duk inda kake a duk halin da kake ciki kuma innahu huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani game da bayin shi ta gaba هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Allah ta halu unabbiukum alaman tanzal jiyatin kun san babu labari kan irin suwa ne ne shedanu ke sakowa suwaye mutanensu abokan mu'amalarsu ya ce ta nazara ala kulle afakin shaidanu na sabka kan dukkan makaryaci mai zinihi lalatacce yin ba irin muhammadu ba kowa sun muhammadu sun kirki ne mutum kware ne ce a zina gara abu na kina kwanta kenan al'adun maza da ƙuranin bai alaƙa da maza Allah wannan da shaidanu ƙur'ani daga Allah yake shaidanu ga irin nasu makaryata maɓannata fajirai su ne mutane shaidanu ya ce rukunan sama shaidanu kan ji hau da kalma ga masu mamasu mamala da su amma wa aka sarhun kadibun Allah ce mahi yawansu ƙariya suke nake akan samu gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira kan maganar atu kusiu da shi ne ba shi ta ana da ce mishi sadaka ko ka zo ko sadaka ko ka zo ya ma gaskiya anan amma makarici ne wa ka zo mu yawan ƙarya ne amma anan ya gaskiya kenan akan samu gaskiya amma mafi yawa halin shi danu makarici a ƙarshen wannan aya ake kashe da duk dan rukuya duk mai rukuya ya hankali da labarin aljanni ya wakana an shayi mara lana rukuya mutum ya magana shi ɗan ya magana ya ce wane yawa wane magani a wurin kaza aka binne dukkanin shi a zuci shi dai su gama fitina nawa suka gama fitina suka mutane sharri kuma ya tabbata sharri ne ƙarya ce mutum da aka ba abin shi ba ko sani bai taɓa yi ba amma ya ce ya ce a wane ya ce wane magani ka su kula fitina idan aka ai hankali da su suka ji ho kalma amma ce mahi yawan makaryata ne ai hankali ya ce wa shu'ara والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
Allah ce wa shu'ara wa tabi'un nabaru mawaka halakakku batattu ke rusu mawaka sala ba ka bake baka misali alamtar annon fi kulli wadin yihimu daga shi mawaki kun hudu yake dan waka daidai dan yin zarin zarin waka ko mijin ko shirme ne dan dai kuma kashi daidai ke ba ruwan shi da gaskiya ko kayya ko mai zai wada abin da bi ma zai wada wani ma kayya kai ya zagi ma a wani dan da kurin ya abin shi zo daidai in wa an san mahi yawa an san aka ce waka waka da ake yi abin zargi an san mawaka makarnata masu kalmomi na baka ko da magana ta banza balle irin wanda ake gamawa a tsawo akwai labarin magabata ko saɓani kan maganar waka waka akwai a shirin haka kalmomi masu kyau wannan ruwa ta tabbata nan saka cikin adabin furan na na bukhari ka ruwaya annabi ya ce ita waqa da kasan magana ce in mai kyau ce mai kyau ce amma da kyau magana ne ba me ake faɗi a ciki madura ana magana waka ta kalmomi da ake na Hausa amma banda mai kiɗi da ganga da ajeta wannan ba wani saɓanin haramun ce don wajen ana magana kan saɓanin waka waka irin ta kalmomi wannan ita ce akwai mai kyau akwai mara kyau amma yanzu abu da gitar abu da music wani haramun ce kaga ba a eh duk masu kawo shubuha da waka suna kawo kan mas'ala ta shi wani kalmomi da ake wani in masu kyau ne ba batsa a ciki ba na suka addini a ciki za ce masu kyau ne in kuma akwai batsa a ciki ba su kyau amma in dai an kawo kowace za a kawo mai dadin amma abu da music a sa music to na zan haramun dalilin mizmar magana abin daban ne a takaitar da Allah ya ce mu damu da lokacin namu gama Allah ya ce su mawaka baka ga cewa alamtar annun fi kulli wani yamun baka kowane koyi hada take mana komai ne ga wani da waka sun zuri ne wa annum yaqulun ma la fa'alun suna hada ma abin da ba sa yi kalaman ko da abin da ba sa aikatawa to dan Allah da ya zargi irin wannan mawaka da an samu a zamanin suka wa manzon Allah zamba suka wa addini zamba annabi kwarewa amma ya sa a rama kafai sun rama su musu zamba su masu rama su kalmomin zambo su musu zambo zambo zamba daban su musu zambo ba eh kaji hausa haka ne kenan sun su hassan su sadiq annabi ya kira ce hassan ka musu mai da musu kalma kalma ka ta yi makamin kiwo a kansu mai da musu kuma zai mai ansar imar sun zabo har ta yi kiyama ka gama yawo ya bata gidan ni ma gidan ku har abada kun gama yawo hasan ya iya zambo mazabbaci ya iya zambo ya iya zambo kina Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihan wanda Allah ya ware yau suka yi imani suka yi aiki na gari wa zakaru na kasira suka ambaci Allah ambaci mai yawa yanzu sun koma ga Allah wan tasaru min ba'da mazlumin kirda sun suka komo bada sun zaman suka komo suka gyara kuma suka mai da zamban mai suka wake suka kare addini da wakansu ke suka suka rama suka taimaki addini bayan da sun zalunci ko sun cuci musulmi suka rama musulmi zaluncin da aka na zambo Allah ce wa sayalamu alladhina zalamu ayyun qalbin yaqdimu sanin da Allah ce duk wani azzalimi zai sa ina zai kuma nace makomashi tabbas kenan kiyama tana yi kuma lokaci ya yi ko wani azalimi zai sa makomashi wala ga mun tuka da mun tuka sura insha Allah Allah kai mu kai mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in sha Allah kenan a nan da bayan da aka